أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya hada ma wannan zawiya mai albarka na shi man dan kuma ke kan titin malam goji a cikin garin Bauchi yau muna talata 26 ga watan Ramadana hijiran kiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da sha takwas sha tara na ga watan biyar 2020 miladiyan annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wata'ala muna na cikin suratul Isra'i aya na 33 aya na 33 eh Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala taqtulun nafsal lati wala taqtulu wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah subhanahu wataala yanzu daga nan zai ta jero mana adafi Allah zai ta jero mana wato hani a cikin wannan ayoyi ya fara wala kaza kuma inda Allah ya fara wala ta karabu zine to yanzu Allah ya fara ce wala ta katulin nafsan lati harrama Allah illa bil haqq wato kada ku kashe rayukan da Allah ya haramta a kashe sai dai inda gaskiya kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa wato Allah ya haramta a yi kisa wato ko kashe rai sai dai inda ɗayan abu uku ran da ta yi kisa ko wanda ya zina in ya taɓa wuri a jefe shi ko kuma wato a ran da ta kashe rai zina ko kuma murtaddi wanda ya bar musulunci to an ce wannan aya tana daga cikin makiya ce ta wannan aya kuma yana daga cikin ayoyi wanda suka fara sauka akan haƙƙin kisa rai da zamanin jahiliya an ce idan mutum ya kisa to idan suka tashi in wanda ya kisan ba wani maɗaukakin mutum bane babban mutum bane to su wanda aka musu kisan ba da su yarda su kashe shi su ɗaya ba sai dai su kashe shi su biyu ko kuma su kashe iyayensa ko wani babban mutum a kabilansa a madadin nasu da aka kashe to sai Allah subhanahu wataala ya ce a kada a kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai dai inda gaskiya ya dai ta kisa wanda ta kisa idan aka ita da a kashe ta eh su da haka Allah ya ce wala taqtilun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci ba da haƙƙi ba to faqad ja'alna li waliyyi sultana Allah ya ce mun sanya wato ma magadansa kuma magajinsa mun sanya masa hujja yana da dalilin da zai nemi haƙƙin jini in dai aka kashe maka dan uwanka da zalunci ba shi yayi kisa ba aka zo aka kashe shi ko haka kawai aka kashe shi ko kuma wani yayi laifi dan uwansa ba shi yayi ba to Allah ya ce mun sanya ma magajinsa hujja amma bala shirki qatl kada a yi wato barna cikin kisa malamai suka ce barna cikin kisa din nan shine kada a kashe mutum biyu dan an kashe ɗaya don shi wanda a kashe shi babba ne a kashe biyu ko kuma aka ce ba falai shirifin katil ɗin nan kada a ce a kashe wanda ba shi ya yi kisan ba shi ne kada a yi barna wato cikin kisa ɗin Allah ya ce falai shirifin katil inna huka na mansura shi wanda aka kashe ɗan uwansa nan ya zama abun taimako ne wasu malamai suka ce wannan lamiri yana koma na inna hudin yana koma kan shi ainihin almakatul wanda aka kashe shi din Allah ya sanya da a taimake shi domin ya kafa hul Allah ya bada hujjoji ma magadansa su tsaya su nemi hakkin jininsa wasu malamai suka ce a lamirin yana kan su magada din ne Allah ya yi alƙawarin zai taimake su a wannan ayan ya ce Abdullahi bin Abbas yake faɗan wani magana cewa a afwan Abbas yake faɗan cewa lokacin da aka yi rikici tsakanin Sirna Ali karamallah wajahu da Sirna Ma'awiya aka ta rikici aka ta rikici abubuwa musulunci aka ta faɗa mara daɗi da ƙarshe aka zo aka samu wasu mutane biyu daga cikin kawari suka yi mitin cewa kawai suna ganin a kashe Sirna Ali a kashe Ma'awiyan ko duka a huta ban san kuma kowanne daga cikinsu akwai ɓarnan da ya dinne ba musamman ma sai na Ali karam Allah wajahu tun lokacin musulunci da aka ba shi kalifancin ma yake karɓa wanda suka ce masa to in bai karɓa ba ɓarnan da zai biyo baya san da dai haka dai hakuri karɓa su wai a tunaninsu idan su tunda akan su biyu ake rikicewan aka kashe su duka to a huta ban san kuma nan ne fitina za ta sake fitowa ba to sai suka shirya ɗaya zai je ɗaya tafi kufa ya ji shine ta'addanci ya kashe sirna aliyu karamallah wajahu in kuma je ya samu ma'awiya a sham ya masa ta'addanci ya sare shi da kuka biyu wanda tun da yanke jijiyoyi bayan sa an ce tun daga nan ya zamo bai sake aihuwa ba to sai ya zamo abdullahi bin abbas a karshen wannan rikici abbas kai yake cewa shi dama yana gani tun da allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna lahu wali sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura tunda allah ya ce duk wanda aka kashe shi da zalunci to mun sanya ma masu gadansa mun sanya musu wato hujja kuma mun yi alkawari za mu taimake su amma kada su yi barna cikin kisa ya ce ni dama ne shakkan faɗan nan bara a yi nasara ba to ka kuwa aka faɗan ta zo da ƙarshe aka zo dai su kawari da suka yi tawaye musulun aliyu suka ce subhanallah ya ma kafurta ya ce ma'auyan ma ya kafurta abu dai mara daɗin to shi ya ce tun daga wannan aya da ya lura ya ji tsoron cewa da wuya a yi nasara tafiya da shi ma'awiya yana faɗa ne akan jinin sai na usmanu tafiya da babbansa ne yana da gadansa yana da haƙƙi ya yi faɗa yi a kai to shi sai na aliba shi kisan ba amma wanda sai kisan suna cikin rundunarsa da aka duk wanda aka kashe nasa ba da haƙƙi ba Allah ya ce mun sanya ma magadansa wato hujja suna da hujja amma kada su yi barna cikin kisa wanda a yi kisan shi da a kashe shi yawa kuma bara a kashe mutum biyu akan mutum ɗaya ba ko a je a kashe iyayensa ko a nemi wani maɗaukacin mutum a kashe a madadinsa ba wanda ya kisa shi da a kashe shi na'am
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم الله يتيم kada ku kusanci dukiyar maraya duk irin wannan ayoyi kamar yadda na bayani mai karanta wala ta karabu zini kada ku kusanci zina ai ma'ana kada ayi zina din ne akwai kusa da ma aikin kar ayi ballantana aikata to haka wala ta karabu malakin kada a kusanci dukiyar maraya ai ma'ana kada a ci dukiyan a kusanci dukiyan ma da niyan da ayi wani abu dukiyan Allah ya hana sai da sharruɗa kamar yadda ya faɗa misali a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda in ya kama amma Allah ya ce in dai me wanda marayan yake hannunsa ma mawadaci ne to Allah ya ce bai dace ma ya taɓa wani abu daga cikin dukiyan ba kuma Allah ya faɗi irin yadda a in sun girma da a ba su dukiyan a tara wato waliye a kafa shaida har Allah subhanahu wataala yana cewa a menene wabtaliya ta ne حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنتم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا من يكبر ومن كان غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما تو الله إنه فقيرا فالله أولي بهما فليستعجب نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم lillahi hasiba to Allah subhanahu wataala ya faɗi yanda da ayi in ma sun girma a fara jarraba sun da dauki dukiyan ba dukiyan baka amana na maraya lokaci guda da ka dauka ka bashi ba Allah ya ce a sai an fara jarraba hankalin sa wabtul ya tani hatta idza balagun nika adan bashi wani abu na jari ya fara juyawa har zuwa in ya isa aure inji Allah subhanahu wataala har zuwa Allah ya ce in modaci ne to ya kame kar ya ci wani abu in kuma talaka ne ya ci da ya kamata amma kada a sa dukiyan a ci wa bidaran an yakbaru dan gaggawan kar su girma su samu komai kawai mutum da an bashi dama ya sa dukiyan ya ci Allah ya ce innal ladina yakuluna amwal yatani zulma inna ma yakuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce duk masu cin dukiyan maraya dan zalunci to Allah ya ce a ga musu iyaka abin da suke ci mu cikin su wato wuta ne kuma da sannu da a kona su a cikin wuta wanda yake na sa'ira Allah ya kiyaye wala takarbu malal yatimi hatta hatta wala takarbu malal yatimi hatta yabluga illa billati yasan sai dai da abin da ya zamo mafi kyau wato irin da a haɗa dukiyar ne a yi kasuwanci ko kuma mai riko da shi din ba zai iya rike shi ba to ya ci da ya kamata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa hatta ya bluga shidda har sai ya isa wato hankalin girma ya balaga ya yi hankali a tara masu masu shaidu tukunna a bashi dukiyansa don kowa ya saida hatta ya bluga shidda wa aufu bil ad Allah ya ce ku cika alƙawari da innal ada hakika alƙawari kana mas'ulan to alƙawari ya zamo wato abun wato tambaya ne aka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa na'am wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistatil mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila
wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistatil mustaqim zalika khayrun wa ahsanu ta'wila Allah yace wa awful kayla to ku cika kuma wato mudu in ce an ce an ce alkailu shine mudu wato na abun awu na haƙi da shauransu amma an ce kuma a mizanu to shine abun awu na nauyi wanda ake sa skeli to auful kaila ku cika wa mudu wato auful kaila menene idza kiltum idan da ku in kun yi awu wa auful kaila idza kiltum wazinu ku yi awon kuma bil kustasi a wani ruwan kuma bil kistasi to al kustas din nan sun ce mizani ne wanda yake babba ko babba ko karami duka shi ma dai duk sunansa kustas a wani ruwayan kuma suka ce a a yaren rumawa ne shine mizan amma a yare na larabcin an ce kustas ana nufin adalci yawa to sabila haka suka ce wazinu bil kustasi ku yi awu da mizani na adalci ko ku yi au da adalci kamar yadda Allah yake cewa waqsudu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah na son masu adalci to wazinu bi qisasin mustaqim wanda yake madaidaicin wato mizani ko au na abun wato nauyi ko au na mudu na haƙi kenan duk Allah ya umarnin mu da mu cika wasu malamai suka ce yana daga cikin ma'anoni da wannan aya yake ɗauka irin misali mutum ya zo sayan abu wurinka ai zai sayar maka da abu kai ne sayarwa to ka san ga kuɗin abun nan kuma yanda ake sayarwa to kuma ka karya shi ya koma can ƙasa wannan shi ma sun ce kauye mudi ne bil ma'ana wannan hakan rashin adalci ne da ya kamata ka saya da ya kamata ba kamar yadda zaka mutanen mu dillalai ake yi ba duk wani dillali na kowane jani ko na abun hawa ne ko na fili ne ko na gida ne ko na abinci ne in ka tashi sai da abu kai sai karya ka kai kuma ka je tsaya duga maka kuɗi wannan sun ce bai zamo cikan shi ma tauye mudu ne bil ma'ana sabi alaka wa zunubi ustasin mustaqim zalika khairun Allah ya ce wannan shi ya fi muku alkhairi wa ahsani tawilan kuma shi ya fi kyan karshe tawila nan suka ce shi ne karshe shi ya fi wato karshen kasuwancinka da karshen lamarinka zai zamo shi ne mafi kyau da aka haɗu da Allah lafiya da aka kuma mutu cikin rufin asiri amma mutum ya zama bai tausayawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisi cewa ni'mal abdu samhan ba madalla da bawa mai rangwami wanda idza ba a in zai tsaya shi ma yakan yi rangwami haka kuma in zai sayar yakan yi rangwami amma bayan irin mutanen mu yadda aka zamo sai a ta kuma faɗan maganganu marasa daɗi akan shugabanni alhali mu ya mu ma ba mu adalci ma kawo kanmu sai ga mutum ya gama kasuwancin ya tara kuɗin ko bai ci ba mutuwa ta zo ta bige shi ko kuma ya tara kuɗin Allah da wani jaraba ya zama baya iya cin kuɗin baya iya sadaka baya iya taimako shi kansa baya iya wani abu kansa sabiya da haƙoƙin mutane wanda bai tausaya musu ba suka zo sai da abu bai musu adalci a ciki ba to da nan ayoyi za mu kwana anan zamu karanta wato kamar yadda dan uwa ne karanta musu wasu nasiha na Maulana Mushawti Jani radiyallahu anhu zamu karanta sannan muna da ɗaya daga cikin manyan malumin a wannan gari namu ta Bauchi ko in ce a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya shine Arama wato gwanin Qur'ani kenan wato Arama malam sunusi adam wanda aka fi sani da wato mai maganin makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidan maulanmu shi da yaro su mabauci radiyallahu anhu abinda aka ji sau da yawa muna faɗa dai an ji daidai to a gurin su muka ji idan kuma an ji mun kure to lallai daga gurin mu ne daga kuma shedan ne lallai aran ma ya halicce mu don ya sa mana albarka wannan karatu namu to muna masa marhaban da zuwa to inda har aran ma ya yi izini za mu karanta wannan nasa'i kafin na na to muna masa marhaban da zuwa kamar yadda dan uwa ne ni karanta wanda haka Allah ya shirya sai yau za mu karanta wannan wato wasiƙa ta maulan mu abin abbasi shehu ahmadu tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda tambayar san ya kwana biyu kuma jin wane ne maulan mushin tijani radiyallahu anhu zai sa wanda bai san ina sufaye suka dosa ba zai ji ashe wasu abubuwa da yawa da ake gaya musu imma jahili wanda bai san su ba imma kuma maki to maki kuma ba a magana dama da shi to wannan wasiku ko in ce wannan littafi da kake hannunmu wani bawan Allah ne da ake kira Abdulbaki Mifta Miftau wani an ce lecturer ne a jami'a ya zauna ya research akan meye rayuwar Shehu Tijani guduma ya bayar wa musulunci sai littafin sunansa Adwa'u ala Sheikh Ahmad Tijani wa atba'i sunan littafin wasu haske da ya bi nazari ya bi tarihin Shehu Tijani da irin wa'inda almajiransa ma ba ma shi ba wanda suka shigar musulunci kamar yadda ranar muka buga misali da shehu umar futi so sai ya sa ma littafin cewa wani irin haske ya kira shi da na kira wani irin haske akan shehu tijjani radiyallahu anhu da kuma magoya bayan sa ma'ana almajiransa to daga cikin nasiha ai risala da mu karanta risalolin guda biyu ne wasiƙu to sai muka sun yi tsayi sai muka ɗauki ɗaya daga ciki wanda aka mata suna daga a min nasa'i shaykh nisiyoyin shehu tijjani radiyallahu ta'ala sabiya da ganin ainihin wato maskil haja ainihin bukatar mu wannan zamanin da mu ji wannan abin da ya faɗa din ya sa muka zaba da mu karanta mu shi wanda ya nemi mu karanta wato shehu ya kawo abubuwan da suke busar da zuciya mutum zuciyarsa ta zamo ba Allah a ciki ta zama bushasshiyar zuciya wanda Allah ya buɗe misali da cewa ma ƴaƴan Isra'ila cewa zuciyarsu ta bushe kamar duwatsu au ashaddu kaswa ko kuma ta fi dutse ma bushewa zuciya ta bushe ta zama ba Allah ciki karshe mutum yakan mutu bai da imani to shi wai kawo abubuwan da ke busar da zuciya da alamominsa wanda wasu abubuwan da yawa musulmi suna aikatawa kuma alamu ne na rashin imani da karshe kuma ya gaya mana abin da damu rike mutum ya koma zuwa ga Allah sai malamin yana cewa a ilam arshadan Allah wa iyyaka ila sabili hidayati yace ka sani Allah ya shiryar da mu da kai kamar yadda shehu ya farkon wannan nasiya kenan shehu ya ce Allah ya shiryar da mu da kai dan uwa da muke tura maka wannan wasiƙa Allah ya shiryar da kai da mu duka da zuwa hanya wanda take mai daidaiciya yace anna qaswatal qalbi a'azamu balaya shehu tijara dalani yace bushewar zuciya ita ne mafi girman masifa yace walam yaftalillahu abdan bi ashaddi minha ba'da al-kufri Allah bai jarrabu bawa da mafi munin abu a rayuwarsa ba bayan kafirci kamar bushewar zuciya kaga shi nan yana gwada mana mutum yakan iya zama musulmi amma zuciyarsa bushashiya amma abin da ake ji karshe to bayan kafirci babu zuciya babu abin da ya fi zuciya bushewar zuciya muni wa as wa asbab ko wa asbabul qasawati mahsura fi ma azkuru al yace ababan da yake sa zuciya ta bushe shehu tijjari zulani ce abun takaitawa ne a cikin abun da rin ambata maka nan ma'ana na takaita abun da rin kawo maka abun da ke sa zuciya ta zama bushe ta bushe ba Allah ce fa manitta na baha kullaha duk wanda ya nisance ta gaba daya yulana kalbu bi aunillahi zuciyarsa za ta zama mai taushi da taimakon Allah wani hala kuma ilal fadahi zai zabura kuma zuwa ga rabo insha Allah wa azihiya shau ciyar da lalai ce wannan ita ne na ɗaya daga cikin ce al-israru ala zambi kana na ɗaya dawwama akan laifi kowane irin laifin da mutum ya dawwama a kansa na yi wannan alamu ne zuciyarsa bushashiya ce ba Allah a cikinta ko zu Allah ya yi karanci a cikinta na biyu kwaɗulil amri tsawon buri mutum ya zama mai yawan buri dan yi kaza dan yi kaza dan ya ke tsaya ya bauta wa Allah ya ke tsaya ya gode wa matsayin da Allah ya bashi sai na samu kaza in yi kaza sai na sai na samu kaza in yi kaza to shi ma yana gwada ba Allah a zuciyarsa wal gadab li ghairi Allah azza wa jalla min qawlin aw amalin walau qalla to wannan ma shi ne su yaduwa a sai wace da fushi fushin kuma ba dan Allah ba mutum ya dinga gwada fushinsa amma fushin ba an taba Allah ne dan an saba wa Allah ne yake fushin ba ko kuma an muzanta wani abu na addini duk da shi ne bi saba Allah ko taba janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani bawan Allah ko fushi akan lamarin duniya lamarin kwata kwata bai alaka da addini yace ko zance mutum ya faɗo wani magana na fushi din duk ba dan an taba Allah ba ko wani aiki sai yace ko dan kadan ne duk wannan yana gwada alamu ne wannan zuciya bushashiya ce wa kasratu dayki da yawan dariya shi ma yana gwada ba Allah zuciya an kaga mutum ne yawan dariya kullun shi ya fara dariya wa kasratu mazayi da kuma yawan kakaci shine yawan wasa yawan barkwanci kullum mutum shi a barkwanci wannan zuciya ne wanda bayan Allah suka ce ba Allah a cikinta wal farah da yawan kuma farin ciki kullum wal farah bil wujuzil ajila da farin ciki da rabo wanda yake magaggauci na duniya ina da kaza ina da mota kaza ina da motsi a gida a guri kaza ina da fili kaza ina da jama'a a guri kaza ko ina ne ba ana ɗaukaka ni ina irin wannan huzuzin nafsi na duniya wanda yake gwada kai wani abu ne kana farin ciki da haka wannan alamu ne ba Allah cikin zuciyar mutum wal gammi kuma min ajli faqdiha da bakin ciki kuma da in ka rasa irin wannan ka ta bakin ciki kai baka zama daukakkiya mutane ba kai mutane ba su girmama kan sun ganka kai baka da kaza na duniya kai baka kaza wannan duk alamu ne ba Allah cikin zuciya rashin duniya ba shine yake gwada mutum ba ba na Allah bane hasali ma Allah ya hadisai biwa da ayoyin sun zargi duniya cewa mutanen da ake ganin su ma ba komai ba su ne na Allah kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai talaka sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin mawadata su shiga a lahira kaga ashe rashin talauci ba yana gwada aiki ba in dai fa talakan ya ba Allah sau da kafa sai maulan bisho tijara zalani ya ce daga cikin ababuwan da suke bushe zuciya ce akai wal gaflatu an zikirillah azza wa jalla rabkana ga barin zikirin Allah mutum ya zama baya zikirin Allah ya ma manta da Allah wa an tafakkuri fi umuril akhirati da kuma rabkana ga barin tunani cikin al'amuran lahira sai da akwai ayyuka da yawa a gaban mu kamar yadda shehu ya kawo yace ka amrul qabri kamar al'amarin qabri mutum shi kwata kwata bai tunanin yaushe ne ranar da za a sashi a kabari a bar shi shi daya bai tunanin menene zan gamu da shi a cikin kabarin nan wasu irin mala'iku ne da nasu yin tambaya don amsa ko barin iya ci ba me zan game da shi mutum ya bar mu baya wannan tunanin kada ka tashar wole duniya wannan yana gwada zuciyarsa ta bushe ba Allah cikin ta wa amrul qiyamati da rashin tunani al'amarin kiyama tun daga tashi da tsayuwar kiyama da raba tafattu da isabi da tsallake sirati duk mutum ya zama bai tuna wannan wa durubi ahwaliya da nau'o'in halolin kiyama da za a tsaya a cikin irin halin wa alhalu da da tsaya mutum baya tuna wannan a zuciyarsa ya rage san duniya wannan yana gwada ba zuciyarsa nan bushashiyar zuciya ne wa mawa'ina da gurabun tsayuwa na filin kiyama wa amrin nasi baya wa amrin nari baya tuna kuma halayyan wuta irin gidan wuta da aka ce la azab at abwabin min kulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi bakwai kuma kowace koba akwai irin yadda aka yanka wanda za su shiga ta wannan koba gurgurdan kafircin mutum gurgurdan irin ta wannan koba zai shiga ko gurgurdan irin laifin sa wasair an kaliha da nau'o'i kuma na azabin wuta mutum ya zama duk bai ne wannan wa aglaliha wato hukumi irin na wuta din duk mutum ya zama bai ne wannan wa amrin jannati ya zama kuma mutum baya tuna al'amarin aljanna bayan wannan na ababen tsoro ke duk wa'annan nau'o'i da shaukiya ne kawo cikin mutum zama baya ya gafala ga tana irin wa'annan da zuciyarsa ta zama bushashiyar zuciya ce ba Allah ci ko akwai Allah Allah ya yi kasa a cikin zuciya to wa amurin jannati da al'amarin aljanna ya zama mutum ma baya tuna aljanna wa durubi na iniha wa durubi na nau'o'i kuma na imomin aljanna shi ma yana ƙara imani ta irin aljanna an ce akwai abin da ido bai taba gani ba yaran gidan aljanna ma Allah ya ce in ka gansa yake sun lu'ulu'i ne aka watsa a cikin aljanna to ya zama irin kyawawan mata na aljanna wanda annabi ya ce in ka kalli macen jamanta ko ya ringa kallon bargonta dan sabanta to mutum ya ji zo bayi tuna irin wannan ballanta na dan tuna irin wannan zai sa ka watsa da duniya ko da abin bakin ciki ya same ka ka koma ga Allah ka ce Allah ya tanada maka abin da ya fi wannan wa sururiha da farin cikinta min huriha daga matan ta hurul ini wa kusuriha da benayen aljanna ila gairi zalika da irin wa'annan indai mutum bai tuna wa'annan ya ƙara ibada shi ma wannan yana gwada zuciyarsa ba Allah ciki bal gaflatu an zalika kullihi rabkana ga barin wannan gaba ɗaya mutum ya zo bai tuna wannan sababin tilka soki wannan alamu ne na alamun bushewar zuciya wal haudu ma ahalin lahu haka kuma kutsawa tare da ma'abuta wasa wanda damuwansu a rayuwa kawai wasa ne irin yan irin yan kwallo kullum a cikin wasa irin yan siyasa yadda siyasa sana'a ne nau'o'i kala-kala a siyasan kala-kala ne da kuma irin wato yan zaman majalisa na daba ta'i kawai wallahi da wasa fi mawun fi cikin abin da ke cikin a cikin abin da ke cikinsa min ƙaunin mu'amali wasu ma'i hadisi da zama da ma'abuta wasa wanda duniya gaba ɗaya ba ita ne damuwansu ba da jin zancensu da wa majalisikin da zama da su da gayin lalurar shari'i shari'a ba tare da wani laluri na shari'a ba duk wannan alamu ne na bushewar zuciya da da kamar yadda malami alayi yake ya mana baya halatta zama da fasiki ko tara gurin zama da shi to duk yasa aka ce alkhairu kullul khairi fi suba alkhairi dukkan alkhairi ya kare ni cikin suba abokantaka da zama da mutum idan na kirki ne dai jawo ka zuwa ga Allah in na banza ne kuma dai ko bai ja ka fito dai rage maka karfin ibada to zama da ma'abuta wasa wanda duniya ne damuwar shi shi ma wannan yana sa zuciya ta bushe ya zama ba Allah a cikinta wa subatu sufahai da kuma abokantaka da wawaye kal ahadati kamar masu ƙananan shekaru wanda kullum damuwar su koyi na ƙuruciya wanda sa'i da zama da mata duk wannan shi ma na nisan ta zuciya ta zama ba Allah ciki wa akal harami da cin haram wal mutashabi da mutashabi wanda gefen sa halal ne gefen sa haram ne wannan zamani ne namu ma aini haramun din ma ake cikin ta ma ballantana ba mutashabi din kan ma wannan ba a magana washi bai da koshi mutum ya dinga taki cikin sa ya kuci da kirkin numfashi wannan shi ma na sa zuciya ta zama ba Allah wa kasaratu shirbi lil ma'i yawan shan ruwa tun ya sha an jima ya kara ya sha ya kara yana sa zuciya ta zama ba Allah wa kasaratu tanawul shahawati da yawan samun sha'awoyi ina son in yi kaza ina son in yi kaza musamman ma sha'awa irin na mata kallace kallace wanda zai yawan sa maka sha'awan mata yana nisanta mutum gabarin Allah wa kasaratin naumi da yawan bacci yawan bacci ma na sa mutum ya zama zuciyarsa ta bushe ba Allah wa kasaratin tafakkurin kalbi fi gairi zikirillah azza wa jalla da yawan kuma tunani a zuciyanka wanda ba tunanin ba na Allah ba tunanin duniya kawai ya dan yi kaza na ya zamo kaza ya dan yi kaza na ya zamo kaza ya dan yi kamo wani ya dan yi zamo har ka zama baka godiya wa Allah a matsayin da Allah ya saka wannan na sa mutum ya zamo ba Allah a cikin lamarinsa wa azza wa jalla wa fi gairi awal akhirati haka kuma yawan rashin tunani a cikin haloli na lahira kamar yadda ɗazuma karanta min alkabari daga tunanin kabari ya da ka zauna ya duhun kabari zai zama maka duk ba ka irin wannan wa ma wara'u da abin da yake bayan ka ba ka tuna to bayan kabarin wuta ne ni zan je ko kuma aljanna duk mutum ya zama baya tuna irin wa'annan manyan marhala da suke gaban mu yana za zuciya ta zama ba Allah wa qillati zikrillah azza wa jalla da kuma karancin zikirin Allah wa rida'anin nafsi bi isani aliya da kuma yadda nafsu maranka da ce neman kyautata halinta ka dinga ganin ai kai ne gun Allah ne yayi na aini ba da kaza ba da kaza aini na gun Allah ita ma wannan yana sa ya zama ba Allah a cikin rai kullun ka dinga ganin kai ne laifi kana ta dauri wa Allah subhanahu wataala fa hadi walam mu shoti jari galani yace wannan arba'u wa ishruna kaslatan yace wa'annan sune dabi'o'i guda 24 kullum min yace kowanne daga cikin ta sababin fi kaswatul qalbi kowanne guda daya yana jawo zuciya ta bushe ta zama ba Allah amma wa man arada an yalina qalbu wanda yake so zuciyarta ta zama mai taushi wanda Allah ne a cike ta zama mai cike da imani to fa alayhi bi aldadiha shi yace to na umurce shi da kishiyoyin wa'annan halayya ma tarki hadin misali ya bar wa'annan dabiyoyi duka da muka faɗa na rashin zikirin Allah ka zama mai zikirin Allah rashin tuna lahira ka zama mai tuna lahira ne ta zaman kabari ka tuna kwanciyar da zaka yi kwanciya ma a duniya ce yau ka kwanta na 24 hours kai kana kwance bara daga ka ba azaba ne ina kuma kwanciyar kabari wanda ba a san ran da ta tayar da kai ba sai Allah ne ya sani gobe ka sun kaya ga cikin bayin Allah da a yi lota ma kabarin a buɗa maka ita ka dinga kunciya kamar kana ɗakin ka ne ko fiye da kana ma rayuwa na duniya kana ciki ko baka ciki dole mutum ya dinga yin tunani wa alam shehu tijani ya ce ka sani man yuridul hidayata ila Allah wanda yake nufin shiriya zuwa ga Allah wa ila ilmihi zuwa kuma hanyar Allah to fa yake kamsati ashiyai to yana cikin zuwa shiriya ga Allah ga hanyar Allah yana cikin abubuwa guda biyar ne in ji shauti jarar dalani ya ce awwalwa al'imanu alkamin billahi ta'ala da farko shi ne imani da Allah wanda yake cikakke da Allah subhanahu wa ta'ala sabiya da Allah ya ce wa inna Allah alhadi allazina amanu ila siratin mustaqim Allah mai shiryar da wanda Allah mai shiryar da wato wanda suka yi imani ne zuwa ga hanya wanda yake madaidaici sabiya kan kai imani da Allah cikakken imani to Allah zai shirya da kai saniya na biyu ta koshi ne al'inabati ila Allah azza wa jalla bil ikbali alayhi da'iman wal irada min an siwawu shine fuskantan Allah subhanahu wa ta'ala da'iman ko yaushe kamar yadda shawaran mu suke dora ma yawan zikiri din nan da salati annabi gurgudan hali da kuma kauda kai ga dukkan abin da ba wato zikirin Allah ba Allah ya ce wa yahdi ilayhi man yunib zai shirya da duk wanda ya koma zuwa gare shi na uku ko salisu na uku shine mujahadatin nafsi ala da'atillah azza wa jalla shine yakar rai a bisa bin Allah mutum ya zama mai kokarin yakar ran a bisa bin Allah bi istinabi nawahi da nisantan abin da Allah ya hana wa tarwibin nafsi ala an ausatiha hatta tujiba ila ausatil hamida da kuma wato horar da rai gabarin sufofinta juyar da ita gabarin sufofinta har ya zamo ta koma ta karɓi sufofi wanda yake abun wa godiya wai kamaci wai kamaci halin Allah azza jalla da kuma tsaye da yake zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wallazina ja'u fina lana jannan subulana wanda suka yi kokari cikin mu mu da mu shirye da su zuwa ga tafarkin mu sai na hudu shehu yace rabiwa yace ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli qawlin wa amalin wa harakatin wa sukunin shehu tijara dalani yace bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin kaman wai shehunan dariƙa suna ɗora mutane ne a wani karatu duk da dai son zuciya ne duk da ya karanta littafan alin layi ya san ba wanda yake suruko ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana sa ka je ka duba jawahir ma'ani ka je da shi tijani yake magana akan bin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa haka kuma maulan mu shubrai radiyallahu ta'ala haka kuma sauran shugunan mu dukan karayi da su sai kaga tsofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da su ya ce to bin annabi sallallahu cikin zantattuka cikin dukkan abin da annabi ya faɗa da kuma aiki da abin da annabi ya faɗa da kuma cikin dukkan wani motsi da zaka yi wato shine irin shau jani wani wasiƙa da kana ce hatta shan ruwa ka dinga irin na manzo Allah sallallahu hatta cin abinci ka dinga irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sukuni in kana shiru ma ka zama irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wattabi'u la'allakum tahtadun ku bi annabi Muhammadu don ku shirya ko don a shirya da ku na biyar kamis na biyar ce al'itisamu billahi azza wa jalla shine riko da Allah mai girma da buwaya Allah ya ce wa man yatisim billahi akan wuce ila siratul mustaqim duk wanda ya riko da Allah guda shi ne da shi zuwa ga hanya wanda yake mai daidaici shehu tijani ya ce wa alam ka sani anna takawalla azza wa jalla ka sani tsoron Allah iya kamsatu umurin akwai abubuwa guda biyar a cikin tsoron Allah yusrun fi kulli sabi inda mutum ya zo mai tsoron Allah to dai akwai sauki cikin dukkan wani abu mai wahala to kai Allah bai baka shi cikin sauki wa mukhrajin kuma makharaj wa makharajin min kulli liqin da kuma mafita Allah zai dinga baka mafita a kowane abu na kuncin rayuwa Allah ta dai baka mafita wa ma'iyyati Allah azza wa jalla bil i'anati fi kulli matladi da kuma tarayya da Allah mai girma da buwaya da taimako cikin dukkan abin da kake nema dai kana kamanta tsoron Allah to Allah zai zama tare da kai wal furqan da kuma haske wa huwa nuru fi qalbi shine haske a zuciya yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wanda mutum zai dinga raba gaskiya da ƙarya da shi duk akwai cikin tsoron Allah wal ilm bima lam ya'lam da kuma ilimi da abin da baka sani ba Allah zai sanar da kai to shau tijani ya kawo innan ayoyi duka sai ya tafi gaba sai yake ce mana duk wanda kuma yake son Allah ya so shi wa man arada mahabbata wa man arada al mahabbata min Allah azza wa jalla fa yake salati duk wanda yake son Allah ya so shi kuma soyayyan Allah ya kare cikin abu na daya Sheikh Jani yace ka so Allah Allah yace yuhibbun wa yuhibbuna na biyu ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace in kuntum tibuna la fatabi'uni yuhibbukum la tafilakum dhunubakum in ka bi Allah in ka bi manzo Allah Allah zai so ka na uku kuma tsarkin zuciya ne at-taharatu al-kamila tsarki wanda ta zamo cikakkiya waye min kulli ma su wallahi azza wa jalla zahiran wa batin shine ga dukkan abin da ba Allah subhanahu wataala ba a zahiri da batin Allah ya ce wallahi bin mutashirin Allah yana son masu tsarkakewa wa man arada islah amali wanda yake son kuma gyaran ayyukansa shi wuce jani ce wacce kamaci ma Allah azza wa jalla fa alaihi bi taqwallahi azza wa jalla to na hore shi da horon Allah subhanahu wataala duk wanda yake so ayyukansa ya zama mai kyau ya zama ya ba Allah subhanahu wataala a takaice su da babban shehu da ke wannan wuri zai sanya mana albarka wannan shine maulan mu shehu tijari da la'am har malamin a gabe yana cewa ya kawo nau'o'in shehu tijari da wasiƙoƙinsa da nasiyoyinsa ya ce ba su fita daga cikin nau'o'i guda ashirin da in ma yana maka wasiki ka watsar da duniya in ma yana maka wasiki kai amfani da lokaci lokaci lokaci abu ne mai tsada kowane minti ɗaya nakan ya wuce a rayuwanka ba kuma maimaita maka da yi ballanta na minti a yi hawa ballanta na wuni ballanta na kwana Allah ya ba mu albarkacinsa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya kemu a karmakan Allah gwanin Qur'ani da muke roƙon ya aure a gawa galla a agawa galla ai akwai agawa galla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين السلامان الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama fiskokin ma wannan zawiya duk daga dokan da ake yi na cewa kar a yi taro amma alhamdulillah ga mu ba mu wuce mu biyar ko mu shida ba kuma mun yi social distancing ko ga ma irin wannan abin sawan yawanci mun sassaka a bakin mu to muna roƙon Allah ya yaye wannan damuwa wannan fitina wannan musiba na corona Allah ya mana maganinta hakika wannan zawiya tsohuwar zawiya ce ta girmi zawiyoyi manya-manya a garin nan don muna jinta a wurin maulana shaddar usman bauchi yana gaya mana maganan zawiyan malam ɗan ummago da malam goji Allah ya masa rahama Allah Ubangiji ya jaddada rahama gare su da su da iyayenmu da suka gabata shi wannan malami namu malam burhanuddin Allah ya saka masa da alkhairi hakika tafsiransa da cikin tafsiran da ake kulawa da su wurin abubuwan da ake samu ana tsinta a ciki da yawa na ilimi wanda yana nuna ya bi malamansa ya koya an masa izini an saki hannunsa sannan yake idan haka za ka ji abubuwa a ciki da yawa na waɗanda suke futuhat ne Allah saka masa da alkhairi yau ga abubuwan da muka tsuntsunta a cikin karatuttuka masu yawa da ya karantar da mu suratul isra'i da dokokin Allah da kuma wannan wasiya ta shehu tijjani da nasihar da aka faɗe ta a ciki gwalagwalan ma'anoni wannan jawo hankali ne ga mutanen da suke cewa wato sufaye tafiyarsu wata aba ce daban su zo kusa da sufayen su ji irin yadda suke ƙoƙarin jawo mutane zuwa ga Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko da ya zo da sako daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce a bi shi a ji sakon Allah a wurinsa ya yi bayanai sai malamai suka kasu kashi-kashi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaɗanne da abin da suka ɗauka suka mai da hankali a kai saboda Allah ya ce ya yi wallazi na amanu a ɗiwar lawa a ɗiwar rasula wa ulil amrin sai ya zama ulul amrin na ƙur'ani sun ba da lokacinsu ne wurin tantance kira'at da riwayat kuma suka yi iya abin da suka yi Allah ya karɓa yau ba wanda zai ce maka zai karanta ƙur'ani da kira'an manzon Allah riwayan sai na abubakar babu shi ba mai karanta ƙur'ani da kira'an manzon Allah riwayan sai na umar babu shi a za ka ji an kira wasu mazaje ne waɗanda ko ganin annabin musu yi ba ƙira'an nafi'u riwayan warshi, ƙira'an nafi'u riwayan ƙaluni, ƙira'an asim al-kufi riwayan hafsi, ko ƙira'an asim al-kufi riwayan shu'uba, da shauransu abubuwa waɗanda suke riwaya da ƙira'atin duka haka za ka ji ana kiran waɗanda ko annabi ba su gani ba, amma menene suka ɗauka suke zurfi a ciki kare alkur'ani da kirawoyinsa da karanta shi yadda aka samu wato daga wani daga wani daga wani kuma har ka je kan manzon Allah ne wayansu kuma za ka zo ka ga sun kula ne da fannin hadisi ba za ka ji an ce rawahu abubakarin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'a sai ka ji rawahu bukhari wa muslim sannan a faɗi isnadodi an wani an wani an wani sannan isa har kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Bukharin nan da Muslim in ka ji malaman tarihi za su baka tarihin su ba su ga wanda ya ga annabi ba ma amma me ya jawo suka yi zurfi suka sanu da wannan har aka sallama musu saboda su ne ulul amri a hadisi in ka dawo wurin waɗanda suke haɗa Qur'ani da hadisi su fidda hukunci malaman fiqh kenan ka ji mazahib ɗin nan gaba ɗayansu guda hudu da malikiya shafi'iya hanabila da hanaf dukkansu ba sahabi a cikinsu gara ma abu hanifa shine ya rayu da waɗansu daga cikin lokacin da akwai sahabbai amma su imam malik su imam ahmad ibn hanbal wanda ma shine kankani a cikinsu kuma babba ne aiki su imam shafi'i su ba su ma ga wanda ya ga sahabin ba a'a atba'u tabi'in su wayancin su ne tabi'an imam malik an haife shi akwai sahabbai amma shi bai gansu ba ya ga dai wanda so ga sahabbai kamar suna fi wani madani din to kaga wannan tsayawa suka yi akan wannan layin suka zama ulul amr to haka fa sufancin su sun dauki gyaran zuciya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasada al fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb su kuma sai suka dauki hanyoyin da za su gyarawa dan adam zuciyarsa in ta gyaru shikenan ko ina ya shiga lafiya lau ba za a same shi da wasa da sallah ba ba za a ga baya neman ilimi ba ba za a ga baya aiki da abin da yake karantawa ba ba zai zama matsala wa al'umma ba dan me an gyara shi daga automatic an gyara zuciyarsa yanzu ka ji abubuwan da aka faɗa abubuwa na alamomin kekashewar zuciya me aka ce mana kenan mu kiyaye su alamomin gyara zuciya me aka ce mana kenan mu yi su babu kuma kaman yawan zikirin Allah wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إن شرايع الإسلام قد كسرت علي فباب أتمسك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ya tambayi manzo Allah dokokin musulunci na da yawa ka nuna min wata hanya da zan kama in wadatu ga rashin karya kowace doka yace gyara zuciyarka kullun zuciya bakinka harshen ka ya zama danye wurin ambaton Allah zuciya kenan za ta gyaru kowane abu da Allah ya hana ba za ka taka ba saboda ka jama'ar musulmi ku gode wa Allah subhanahu wataala musamman ga wannan wata na Ramadana ya zo karshe ga wuraren tafsirai da yawa yanzu za ka ji ana ta cewa za a ɗaure tafsiri za a tsaya da tafsiri to haƙiƙa mu kuma ba mu ɗauki darussan da muka ji a ciki mu yi ta ɗabbaƙa su har ƙarshen rayuwarmu yanzu nan mun ji abubuwan da ke lalata zuciya to mu yi kokari mu kiyaye su har ƙarshen rayuwarmu mun ji abubuwan da ke gyara zuciya mu yi kokari mu ɗabbaka su har ƙarshen rayuwarmu mun ji dokokin Allah a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta mana na suratul Isra'i mu yi kokari mu kiyaye domin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah subhanahu wataala ya ajiye dokoki kada ku ketara hatta hududan fala ta'taduha kuma wani wuri za ka je Allah na ce tilka hududun layi fala ta ata duwa dokokin Allah mu kiyaye kar mu ketara su ba wasu ne dokokin ba su ne waɗanda aka yi ta karanta mana ɗazu ɗin nan wala taqtulu nafsa allati harrama Allah wala taqulu mal yatim wala taqrabu zina wala kaza wala abin da kaji wala ya zo to gaba kuduwa ce shedani kar ku yi kaza to wannan abin da aka hana din mummunan aiki ne aikin shedani to mu ɗauka jama'a mu ɗabbaƙa mu aikata mu gyara zuciyarmu mu yi kyakkyawan zato wa Allah mu yi kyakkyawan zato wa bayan Allah mu zauna da kowa lafiya babu abin da ya fi sauƙi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin bawa kaman yayi wa Allah kyakkyawan zato cewa ubangiji ne mai rama ya tuba masa akan laifukan da yayi aiki mai kyau ya samu sakamako mai kyau ya kyautata zato wa mutane ya ɗauka kowa mutumin kirki ne kowa ka gani mutumin kirki ne sai wanda halinsa na banza ya bayyana maka sai kai masa uzuri na farko a wani kuma yau dai naga dan kasawansa amma me yawa gobe ba zai sake ba in ya sake wani yana bani shakka dai cikin ayyukansa in ya kara to wannan ne zaka ajiye shi ma mutumin kirki bane tunda dama Allah ya ce akwai na kwarai akwai na banza din fariqun fil jannati wa fariqun fis to wannan sai kai fakin ɗinsa amma sauran mutane kuma kowa mutumin kirki ne amma kamar yadda aka gaya mana a nasiha nan ɗazu kar ka ɗauka kowa mutumin banza ne kai kaɗai ne na kirki wannan ma alaman ke kashewan zuciya ne kenan in ka ga haka kowa mutumin kirki ne kai kaɗai ne ba na kirkin ba kenan saboda kana ganin mutane ne da irin gilashin da ke idonka yanzu wuri fili sarau in ka ɗauki gilashi ja ka saka sai ka ga duk duniya ta yi ja ita ta yi ja ko kuma idonka ne ya baka ja idonka ne ya baka ja don makarin da ka sa masa ja ne in ka ɗauki baki ka sa sai ga duk duniya ta yi baki ba bakin na duniya ba ne na abin da ka sa a idon kalli to haka kullum mu zamo abin da za mu sa a idon mu alkhairi sai mu kalli kowa da shi sai in abin da ba haka ba ya bayyana hakika na yi farin cikin samun halartar wannan wuri kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka waɗanda suka asasa wannan zawiya da alkhairi Allah ya kai haske kabarinsu Allah ya ba mu ikon tafiya akan digadigansu mutum ya zamo ya biyo hanyar na gaba na kirki abinda ake so ne ba a son ɗan mutanen kirki ya zamo ya shiga harkan mutanen banza a ce da nan iyayensu suna karatu yanzu an zo shi ba zai iya ba haka wannan ya zama kasa a a da nan kakansa yake yi mahaifinsa ya zo yana yi yanzu alhamdulillah gashi shi yake wannan abu ne wanda ake so irin haka an same shi har cikin annabawa an yi annabi mursali dan annabi mursali jikan annabi mursali tattaba kunnen annabi mursali wata rana ya samu kansa a cikin waɗansu masu kafirci suka tallata maza shirka ya ce ban gada ba ni hanyar iyaye na zan bi shine annabi yusuf annabi yusuf alaihi salam annabi ne mursali babansa yakubu annabi ne mursali kakan babansa ishaqu annabi ne mursali kakan kakansa annabi ne mursali annabi ibrahim kaga shi annabi babansa annabi kakansa annabi shi ya zama tattaba kunnan annabi da aka ce masa a fursuna ya bauta wa wani Allah ya ce ni ai ban gada ba wattaba'tu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa ilahan wahid ma kana lana an nushrika billahi min shay zan bi hanyar iyaye na ni ishaqa wa yaquba da annabi ibrahim da annabi ishaqa da yaqub wattaba'tu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaqub zan bi hanyar annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub kakan kakansa da kakan babansa da babansa da kakansa dukkansu annabawa mursalai kaga kirki ya zamo an gaji kirki ga wurin mutanen kirki to haka ake so irin su malam Burhanu kaji malam dan Umar nan ba shi ya haife shi a ya haifi wanda ya haifi mai yiwa wanda ya haifi tukunna wanda ya haife shi to amma gashi ana ta labarin abin kirki in ka ji yadda shehu radiyallahu anhu yake maganar malam dan umman nan zaka san cewa eh abu ne na kirki wanda yake an gadar da kirki kuma su ne tsofaffin mutanen kirki da duk inda ka je garin kirki za ga mutanen kirki su ne jama'an shehu ibrahim haka Allah ya saka da alheri a rike da kyau a tsaya akan kofan Allah da kyau duk waɗanda suke ganin abin da muke yi ba daidai bane akwai ranar buɗe tanda za a je lahira za a gani masu istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah su suka yi rabo ko masu zage zage da cewa abin da ake yi ba daidai ba su suka yi duk da lahira kullum garin Allah ya waye kai istighfari dari kai salatin annabi dari kai la ilaha illallah dari da da da yamma ma kai istighfari dari kai salatin annabi dari kai la ilaha illallah dari tsakanin dare zuwa rana kai istighfari 30 salatin manzo Allah 62 la ilaha illallah dari ka shekara goma ashirin talatin kana yi wani in gari ya waye kullum da safe sai ya yi zagi ɗari da daddare ya zagi ɗari mu tafi lahira mu ga a buɗe littattafanmu a ga na waye zai yi riba na waye zai faɗi na haka mu dai muna kankanta kai ga wurin Allah muna roƙon Allah ya karbi abin da muke yi ba don mu ba ba don halin mu ba muna neman gafaran Allah akan laifukan mu na kuskure da na ganganci muna neman gafaran Allah akan laifukan mu sabi da tsofi muna neman gafaran Allah akan laifukan mu da muka yi wanda muka sani da wanda ma mun yi ba mu sani ba muna neman gafaran Allah akan laifukan mu da muka tuna da wanda ma muka manta muna neman gafaran Allah akan dukkan abin da muka aikata babba da karami Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ba don halinmu ba Allah kai mana gafara wannan azumi namu Allah ya karba mana wannan ayyuka da muka yi a ciki na tafsiri da kiyamul laili da tarawih da duk abin da kowa yayi a gidan nasa duk da an ana a cikin taron jama'a amma dai da yawa alhamdulillah jama'a saboda jin wa'azozi da suke yi kowa a gida da iyalansa yana yi to wannan din ma Allah ya karba mana wannan itikafi da bana ba a samu dama an yi a wurare da yawa ba saboda tsoron wannan lalura Allah ya kori lalura wanda kuma suka samu dama suka yi Allah ya karba Allah ya samu dace umra gashi bana Allah bai yi dalili mun samu zuwa ba da yawa waɗanda suka saba zuwa da wanda suke da niyyar zuwa duk saboda wannan dalili to a inda muke din abubuwan da muka yi na alheri Allah ya karba mana muna jawo hankalin ƴan uwa kuma a taimakawa marayu a duk inda suke ba wai sai ka je ka ba wata kungiya ko ka kai wani malami ba ka san marayun anguwanku ka san marayun danginka ai wani dan uwanka ko wata yar uwanka ta rasu akwai su ƴaƴansu taimaka musu in ka taimaka wa waɗannan sannan kaga abin da kake da shi yana da shaura ga wasu bayan Allah kuma sun yi wata kungiya ko a kasuwa ko a makaranta ko a masallaci suna taimakon marayu su ma sa hannunka a ciki amma dai hakika abin da Allah ke nufi yana son a kyautata na kusa zumuntanka da yawa da marayu a ciki don Allah karka manta su ka taimaka musu ‘yan uwanka maƙotanka da kasan ‘ya'yansu marayu ne sun rasu sun bar su samun ka wurin taimakonsu kayan sallah ne za ka iya ɗinka musu abincin sallah za ka iya basu ‘yan abubuwan da kake rainawa din nan na gogul na abin hannu na yara ɗin na irin da agogon roba wallahi ko irinsa ka saya ka basu ka sa farin ciki a zuciyarsu ka ga yadda Allah zai maka mu taimaka musu mu ma kwanan nan ƴaƴan namu za su zama marayu kaɗan ya rage ɗanka ya zama maraya shine numfashinka ya shiga bai fita ba ko ya fita bai koma ba shikenan abin da ya samu na ubansan kenan ya zama maraya kai ma yana samun ka ƴaƴanka sun zo marayu ko ba gaya maka za ka daɗe ba ni da kai yanzu ba mamaki a ce yau wunin yau kaɗai Allah ya bamu daga yau ɗin nan in ya ƙare da yawa cikin dare mu mutu me yawa ma ba mu kai daren ba to ashe kenan kaga ƴaƴan mu kuma sun zo marayu to yadda muke so a yi wa ƴaƴan mu bayan mun mutu mu yi wa ƴaƴan wanda suka riga mu Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya saka muku da alheri duk wanda yake jin wannan karatu muna roƙon da mu da shi Allah ya biya mana bukatun mu duka na alheri Allah ya biya mana kurakuran mu Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa shugaban mu da alkhairi inda shi wani lokaci malam sai ya cika mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode maganin Qur'ani har ma Sheikh Sulusi Adam Allah ya saka masa da alkhairi mun farin ciki Allah kuma ya kai shi gida lafiya Allah ya sa wani shekara ma muna da rai da lafiya ya samu dama ya zo ya sanya mana albarka kamar yadda shekarun baya muka ta tamannin haka Allah kuma ya cika mana Allah ya kai shi gida lafiya fatiha da salatin fatiha shi kuma na addu'a آمين سبحان ربك رب العزة سلام الحمد لله رب العالمين